الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين a ita in ji abu huraira aliyu ya karantar da mu ita a wajen kwanan mai ranar soke hadiya ita surat tawwa kenan la yahuddu ba'da al-amin mushrikun wa la yaqufu bil bayt quryanun sannan kuma ya sake biya mana sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Abubakar ya zo da shi shine cewa kar mushriki ya sake dawafi a Ka'aba sannan kar a sake yin dawafi tsirara ko ba mushrikin bane ko ma waye kasa za ta iya yiwa saboda yanayin al'ada ba duka mutum yake iya barin al'adar da ya fito ciki kai tsaye ya karbi ya rungumi ko ya musulunci a lokaci guda ba dole sai a hankali a hankali za a wasu al'adoji al'adoji suna shiga cikin mutane kaga mutane ga cikakken addini da komi da tsabbakawa da mutaba'a yadda ya kamata amma sai ga waɗansu ɗabi'o'in ga sunan dai ko a har yanzu ba su bar su ba da yawa cikin kowace kabila tana da irin nata irin waɗannan ɗabi'o'in cikin larabawa suna da shi cikin dukkan ajin za ka samu suna da irin waɗannan to zai iya zama mutum ba mushrikin bane to amma da yake al'adan waɗansu nau'i daga cikin larabawa ne shine yin dawafi tsiraran wani ya ce to duk da shi ba mushriki bane ai kabilan su suna yin dawafi ne babu kaya to saboda haka sai aka sake maimaitawa cewa kar mushriki daga wannan shekaran kar mushriki ya kara dawafi a ɗakin Allah sannan kuma kara ƙara yin a tsawafin babu kaya a jiki wannan hadisin abubuwan da ya karantar da mu da dama ne ya karantar da mu cewa a wakilcin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a tare da sauran musulmi da abubakar ya yi a shekara ta tara sannan ya karantar da mu wato sanya irin malaman bita da ake ɗauka ko misali malaman bita da ake ɗauka wanda za su rinka yi wa mutane wa'azi da koyar da su yadda aikin haji yake a wajen aikin haji tun daga sai na abubakar radiyallahu anhu ya sanya abu huraira cikin wanda su rinka karantar da mutane yadda aikin haji yake da kuma a dokokin da aka sa sannan kuma har yanzu ya ƙara wato ya karantar da mu tunatar da mutane wani abun da yake mai muhimmanci wato a rinka bitan shi lokaci bayan lokaci inda malamai sun ce zai iya yiwa wannan ma'anan hadisin ya magana sotul bara'a da sayyidina ali yazo da ita ya zama ya biyo bayan su dan ba san sotul bara'a bane yazo ya karantar da su da wuri wasu malamai suka ce a'a sun sani amma qadiyat din da ke ciki akwai qadiyat din da ya kamata a tattauna su wanda wanda suke cikin ita bara'atu min Allah wa rasulihi din cewa yazo ya karantar da su to kaga dai ya karantar da mu wato abin da yawaita bitan yawaita bitan bitan karatutukan addini sannan kuma ga abin da ya kore kwata-kwata shine na maganan dawafi ga mushrikai da kuma maganan dawafi tsirara wanda mun faɗi cewa duka al'adoji ne na larabawa na zamanin jahiliya kafin zuwa musulunci da musulunci ne duka ya kore waɗannan ɗabi'o'in nan babu salati da ghairi rida wannan babu zai magana akan sallah ba riga ko sallah babu mayafi wato da jauto kawai a daure in ya zama da laruran hakan misali don hakan yake ba da larura kamar kasu da muka na rana ita yau ko duk da na kai zai faɗa hadisin da Allah shine cewa duk dukkan ku ne yake da riga sama da ɗaya ko dukkan ku ne yake da riga guda biyu misali to larura yakan bayu wani lokaci ko mutum ya tsinci kanshi a wani yanayin da ga rigan to amma tana da yanayin ko da ba za a yi sallah da ita ba ko dai zama da najasa cikinta ko ba wata duka dai wanda malaman fikihu sun tattauna a kan mas'alolin da fadi حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابن ابي موالي عن محمد بن المنكدر قال دخلت على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب ملتف ملتهفا به ورداؤه موضوع فلما انصرف قلنا يا ابا عبد الله تصلي ورداؤك موضوع قال نعم أحببت أن يراني الجهال مثلكم رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي هكذا لك عبد العزيز بن عبد الله yace ibn abdul mawali ya zantar da mu daga muhammad ibn ibn al munkadir yace inji muhammad ibn al munkadir yace da kaltu ala jabir ibn abdullah al ansari na shiga wajen sayyidina jabir dan abdullah al ansari cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan na same shi huwa yusalli yana sallah fi saubin multahifan bihi a cikin riga guda ɗaya amma ya nannaɗa jikin shi da rigan wa rida'uhu mawdu'un ga kuma mayafinsa kuma ya ajiye a gefe a wata riwaya da aka fito sati biyu da ya wuce ma karatun da malam ya mana ko shine wato ya rataye rigan ya rataye mayafinsa a jikin wajen rataye kaya akwai abin da ake kira raki ko ko da yake abin da suka ambata a can din a malaman luga sun suranta abin da cewa irin wajen kaman abin rataye kaya wanda ake ajiyewa a cikin ɗaki mai kafa kaman uku haka wanda za a ajiye shi sai ya zama saman shi a haɗe sannan kuma ta ƙasansa yana da kaman kafa uku haka wanda za a rinka kawai in an kawo mayafi riga waye da sauransu a rinka ɗorawa haka a kai to sun shigo suka same shi su su bin Muhammad bin Munkadir suka shigo suka same shi yana sallah yana sallah ga mayafinsa wanda ya kamata ya bayan ya ɗaura gyautan shi kuma ya ɗauka mayafin ya yafa a ya ajiye mayafin kaga su ba san ma menene dalilin ajiye mayafin ba shi yasa ba komai ake mutum bincike cikin abubuwan shi ba ko daga cikin darasin za ku karanta a cikin a cikin a cikin a cikin a cikin hadisin kenan cewa ba a komai ake mutum bincike dan an ga yayi ba in ba binciken da kake ganin mutum yayi a bisa jahilci ka bincike shi dan in bai sani ba ka sanar da shi to amma su sun sani cewa Jabir dan Abdullahi al-Ansari malamin su ne duk abin da suka sani ya san gaba da wanda suka sani dan su almajiran shi ne misali da saboda haka suka same shi a mayafinsa na rataye yana daure da gyauto kawai guda ɗaya a cikin shi wa huwa yusalli fi thawbin multahifan fihi rida'uhu mawdu'un yana ajje falan man sarafa kunna yayin da ya gama sallah inji Muhammad ibn Munkadir sai muka ce da shi ya aba Abdullah ya baban Abdullahi shine Jabir bin Abdullahi al-Ansari tusalli wa rida'uka wa rida'uka mawdu'un haka ke sallah ga mayafinka kuma a ce baka dauka ka yafa ba kaga da abin da ya kamata su tambaye shi a shine in ma za su tambayan cewa mayafin bai da kyau ne dalili ne sa aka ajiye kaga sai ga musu ce eh ko bai da kyau ko wani abu makamanci ko wanda da uka mawdu'un qala na'am sai ce kwarai abinda yasa ne haka ahabbtu an yarani al-juhal mithlukum dama ina so juhal waɗanda ba su san karatu ba karatun su bai iso nan ba irin ku su gana yi don su yi koyi don su san cewa ya halatta a yi haka a riwayan baya wanda aka fito sati biyu da ya wuce ko a an yaradiyal gaugaku mislukum ko ko gabiyu misluka a wata riwayan na yi haka ne dan me wauta ba wauta na wautan hankali ba abinda suke cewa wauta shine wato daukan abu a dora shi ba mahallinsa ba a ilimi ka dauka abu ka dora wato larura in ta bada sai kai sallah da da da zani kawai ba tare da riga a sama ba ko to kaga wanda bai san haka ba yake ganin haramun ne misali a yake ganin ba za a yi haka ba to kaga a ya dauka karatu ya dora ba din da yake to wannan za a iya kiran shi jahili saboda ya jahilci wannan abin za a iya kiran shi gabiyu wawa saboda ya wawaici wannan abin saboda al-insanu aduhu ma jahil ko to shi yasa a wata riwaya ya kira su da ya kira su da jahilai ba na jahilcin jahilci wanda muka sani da ma'anan jahilci wanda ake faɗi ba saboda rashin sanin su da cewa a iya yin sallah da riga guda ɗaya idan ɗayar ta samu na jasa misali duk da bai faɗi dalilin da yasa ya ajjaba yafin bai yafa ba amma a mafi so a abin da shi ne asalin abin da shari'a ta gina a kai shine banda wannan wanda ya ɗaura ɗin kuma wannan wannan wanda ya ajiye ɗin ya ɗauka ya yafa a jikin shi duka dai karatukan da aka ake ta karantarwa satuttuka zuwa yanzu falamman sarraf a walja uka kala na mahabatu an yarani al-juhalu mithlukum nayi haka dan jahilai irin ku su gani ibnu hajar yace dalilin da yasa ya dan gallaza musu ma lafazi anan yace saboda ya kora su zuwa neman ilimi ne ko ka san yayin da yayin da yayin da yayin da tattaunawa ta faru tsakanin mutum biyu da wanda yake ganin shi ga inda ya fahimta wanda yake ganin ga inda ya fahimta to yayin da ɗayan ya gallaza wato ya karfafa ya kaurara harshe a wajen magana da zimman cewa shine mafi hujja to wannan zai fi kowane ɗayan zuwa ya ga to wai wannan me na dagewa har ya har ya dage akan hujjan bai zo bai tsaya mun tattauna ya faɗa na faɗa ya dage har yana har ya mai da abu faɗa faɗa ya kamata in koma in ga hujjan nan tashi misali suka ce to yana ga cikin dalilin sa na cewa an yirani al juhalu mislukum yin amfani da wannan lafazin ra'aytu an-nabi yace domin na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yusalli hakaza yana yin sallah a wannan yanayin da tufafi guda ɗaya kenan da tufafi guda ɗaya a to kaga dai duka babin abin da yake nuna mana shine halaccin yin sallah da tufafi guda ɗaya inda larura ɗayan biyu ko dai laruran babu ɗayan da za a yafa wato wando kai gare ka baka da riga ko riga gare ka baka da wando ko kuma kana da izar ne baka da rija ko kana da rija rija baka da izar ko dai wani abu cikin abubuwan da sayyidina Umar ya zana a baya na cewa in mutum zai sallah yayi sallah da ko da kaza da kaza ko da kaza da kaza ya zana abubuwa guda biyu biyu biyu biyu biyu biyu biyu misali ko a ra'aytun nabi wa zainu na halaccin yin yin sallan saboda dalili ɗaya biyu ko dai babu ko kuma ya zama akwai ɗin misali inda ka je inda ka samu kanka da riganka da wandonka a tare a cikinka kana da su to amma sai ya zama ko wandon ko rigan ya samu laruran najasan da ba za ka yi kuma sallah da shi ba ko babu ruwan da za ka wanke kuma in ka ce sai ka tsaya ka jira da ba maganan ka tsaya ka jira ma babu shi ko idan tufafinka ne yake da wannan najasa din misali in dai har abu wanda aka dan iya rufe tsakanin cibiyanka zuwa cinyanka shikenan sai kai sallanka haka ko to ya zama ba ruwan da zaka wanke ita ɗaya tufafin to sai kai istimalin tsayan sai kai ibada haka to inda idan akwai wannan laruran idan akwai wannan laruran ɗayan biyu a to ba laifi mutum zai yi amfani da guda ɗayan a bisa ga zarura babu ma yi karu filfar a wannan babi zai magana zai ambaci abin da wato wajen a kasancewan cinya al'aura ce ko ba al'aura ba ce na yi faɗa a farkon karatu cewa a malamai suka suka so biyu waɗansu sun ce cinya a wajen namiji ba al'aura ba ce ko wasu kuma sun ce al'aura ce shi wanda suka tafi cewa al'aura ce jumhur abu hanifa imam malik imam shafi'i imam ahmadu bin hanbal a waɗansu daga cikin maganganun shi shi kan ba duka kaulan wahidan a mazhaban shi bane yake cewa cinya haramun ce duk da imam shafi'i shi ma a imam malik afwan a cikin wasu aqwal din shi to amma shi yana da dalilan shi ta wani wurin na cewa cinya ba ta iya zama ko da shi ya raba ma al'auran biyu ne kamar yadda na faɗi ko akwai al'auran al'auratul khafifa akwai al'auratul mughallaza al'auratul mughallaza ita ce ita ce farjin mutum mace ko namiji wato nan din shi al'auran al khafifa wanda in larura ya bayu ana iya bude ta inda wani larura ko shine cinya din to wannan a wajen imam malik amma wajen abu hanifa da imamu shafi'i su kawai yadda yadda al'auran ka yake na al'auran kowane mutum farkin sa haka cinya yake a wurin wannan dai babi ne zai tattauna mana wannan mas'alar da aka gaya mana cewa to to cinya tana daga cikin gumnin al'aura ko ko ba al'aura bace amma dai yana daga cikin muru'a yana daga cikin mutuntaka a rufe ta ne kawai قال أبو عبد الله أبو عبد الله ويروى عن ابن عباس وجرحد ومحمد بن جهش عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفخذ عورة وقال أنس حصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن فخذه وحديث أنس أسند وحديث جرحة أحوط حتى نخرج من اختلافهم قال أبو موسى غطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركبتيه حين دخل عثمان وقال زيد بن ثابت أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وفقده على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي قال أبو عبد الله أبو عبد الله يتي أبو عبد الله شين إمام البخاري duk cikin bukari duk inda ka je bukari ya ce kala abu abdullahi yana nufin kansa ko shi kan shi imam al-bukhari din shine abu abdullahi inda ka je ya ce kala abu abdullah ko inda abi abdullah wajen abi abdullah yana nufin shi bukari da kan shi Allah ya kara masa rahama yace wa yurwa an ibn abbas wa jarhad wa muhammad bin jahash yace an rawaito daga abdullahi ibn abbas da jarhad da muhammad bin jahash muhammad bin jahash shine muhammad ibn abdullahi ibn jahash ana nasaba shi zuwa ga kakan shi da mahaifinsa da kakan shi dukan shi dukan su dukan su sahabbai ne shi kuma tabi'i ne shi muhammad din to ana dangana shi zuwa kakan kawai a ce muhammad bin jahash a shi dan abdullahi ibn jahash ne a a wato ammarsa ita ce zainab bintu jahash cikin iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ammarsa kenan ko a yar uwan mahaifinsa ne kenan ko yar uwan mahaifinsa ita ce sai da zainab bintu jahash a to imam bukari ya ce wa yurwa an rawaito wannan a wajen malaman hadisi siga ce ta tana daga cikin siyaqut siyar na tamlidiya wato tana da cikin sigar ta tamlidiya ma'ana sigar sigar da take bawa hadisi rashin lafiya sigar da idan an ambaci hadisi a wajen malaman hadisi da ita to yake nuna hadisin cewa yana da wani yana da wani rauni wani- yana da wani dalili da yasa malaman hadisi suka kalla hadisin ta wani wuri suka ce yana da rauni fadin imam al-bukhari shi yasa yace qala abu abdullahi yace Abu Abdullahi wato shi a wurinsa shi Imam al-Bukhari wai ruwa an rawaito ma'ana an rawaito hadisin ba shi da karfin inganci kamar sauran hadisan da ba su da matsala a daga Ibn Abbas daga Jarhar daga Muhammad bin Jahash daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama dalilin da yasa yace wai ruwa Ibn Hajar yace saboda a cikin ruwayan hadisin akwai Yahya ibn Qattan ya hadin kattat shi kadai ne saboda yana cikin isnadin hadisin shi kuma malaman hadisi sun ra- wa- wato malaman ajjarhu wa ta'dil sun ce yana da rauni sun kawo waɗansu dalilai da suka a jarraha shi cikin malaman hadisi wanda aka ware suna da jar a cikin su ko a wajen malaman jarhu wa ta'dil to shi yasa Imam Bukhari saboda shi Yahya ibn Qattat yana ciki to shi yasa a bai karfafa hadisin yadda ya kamata sosai ba da karfi to amma duk da ya zo kuma cikin a muwatta malikin ya zo cikin sunan na al-imam tirmidhi shi wannan hadisin kowannen shi ya ce hadisi ne mausuli a cikin su shi ma yana da wata riwaya ita ma wadda babu ya haifi ne kattafi shi imam al-bukhari na wannan hadisin din ba wato na wannan riwayar da yake so mai mana magana akai shine al-fakhu awratu cewa duka waɗannan guda uku sun rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa al-fakhu awratu cinya al-awrat ah wa qala Anas Anas ibn Malik yace hatara an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an fakhihi Anas ibn Malik yace to ai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya taba ko yakan bude cinyan shi wani lokaci ko yakan buɗe cinyansa mun sani ko da cinya al'aura ce kamar sauran al'auratul galiza to da manzala ta san ba zai taɓa buɗe cinyar shi ba mun karanta a baya abin da ya faru da shi a ɗan shekara 25 a wajen ginin ka'aba ko wanda wanda ya cire rigan shi ya yi gammo wajen ɗaukan bulo a abin da ya faru da shi ya faru amminsa ya ce ya sake yin gamman ya sake tsora ya ce a'a an umarce ni kar in sake yin tsiraici haka ne mun karanta rana ita wani ko sati biyu da ya wuce haka ne cewa an umarce ni kar in sake yin kar in sake yin tsiraici to kaga hadisan zamu karanta anan da waɗansu su da dama da cinya tsiraici ce kamar sauran kowane irin tsiraici ba sahabin da zai ce maka ya taɓa ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gudu tsiraici babu haka ne sai ku gashi hadisan ingantattu cikin zuwa hadisi duka sahabbai su gaya maka cewa kamar hadisin jalu dan abdullahi al-ansari din nan a a hadisin abu musa al-ashari nake so in faɗi wanda zamu karanta yanzu ko cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa bayan gari bayan garin madina lokacin ana zafi dan yayi tabarru din jikinsa ko ya je ya bude kafafuwansa ya janye mayafinsa haka ya sanya kafafuwan shi cikin cikin rijiya ko ko irin dan rami haka da ake yi mai ruwa mai kyau haka ya sanya saboda ya sanya jikin shi abu musa al-ash'ari yace to yau yau ni ne mai gadin manzon Allah ba wanda zai zo ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bi ta hanya na yace sai na je na tsare bakin lambu inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake zaune yace duk wanda ya zo sai in ce gira ni ne mai gadin manzon Allah sai na ga sai na ma su ni ne ban wace yace ina nan sai ga wani ya zo da farko sai da ya zo na ce jira na ji rabi'a na sauran ya sulai ga wani ya zo ya ce abubakar ne kuwa ya sulai ga abubakar ya zo sai ce ka ce ya shigo kama mai bushara ka ce yana taho wannan allah ya gaya wa jibiru Allah ya turo Jibril ya ce ya gaya mun cewa an mai bishara shi dan aljanna ne Abu Khalid Abu Musa al-Azhari ya ce da jirage Abu Bakar Allah zai ce ka shigo da alkhairi kuma ana ma ma bishara kai dan aljanna ne ya ga cikin wanda su bisharorin ma sun bibiyu juna ne ba lokaci ɗaya ba ko ya zo da ya zo shi ma ya buɗe kafan shi ya saka ciki abubakar umar ya zo shi ma abu masar ashari ya ce yau ni ne mai gadin manzala kai ma jira abubakar kan shi ne ya zo sai da na maki so sallah ita shi ma ya shiga da na maki so annabi sallallahu alaihi ka gaya mai ka ce ya shigo cikin da alkhairi shi ma ka gaya mai jibril ya gaya mun yana cikin yan aljanna shi ma ya shigo abu da ya ce da na koma sai ga na uku su shine usman nake kai ma jira yan uwanka sai da suka jira nake da naje wajen Allah ce ga Usman sai ce to kai kuma dan jira kai ma Allah sallallahu alaihi wasallam sai cire kafan daga cikin ruwan sai ya ja mayafinsa sai ya rufe ya rike kafan sai ce to sai ka ce ya shigo an bai bishara da aljanna kuma daga cikin bisharorin ma ina wato a daga cikin daga cikin bisharat din nashi ina masa albushir da wata musiba da sami aka tura Abu Musa al-Ash'ari ya ga mishi annabi sai ya ce ka shigo da alkhairi yana maka bishara kana cikin ɗan aljanna kuma yana ma maka bishara wata wata musiba za ta faru da kai a ƙarshen rayuwar ka wanda wanda za ta yi sababin tafiyar rayuwar ka za ka yi shahada cikin da ji daɗi a san kai da aka ce ga wani abu ko ba da mutum ka je duba ma bai zani ya haka ya haka ya haka yana abin da ake yi ko ya haka ya haka ya haka ya ce ga wani bala'i da ya yi ina jin ba ta kuma wuri misali duk da bala'i ai akali ne wani lokacin amma in ka mai da shi zuwa ga Allah an zo daga mumini ba wani abu zai same shi alkhairi ko sabani shi ya zama masa alkhairi ya ce banda mumini ba wanda yake da wannan idan an jarrabe shi da da abu mai kyau alkhairi da abubuwa na guji da sauransu zai gode Allah sai Allah ya kara mace ta da ita kasula azizin naku idan aka jarrabe shi kuma da musiba da bala'ai ya haƙura ya ce ba komai wallahi na sani Allah ne ya tsora mun dangi jarrabe ne sai Allah ya ce to dama na maka haka dan in jarraba ka ne ashe kai nawa ne sosai sai Allah sai ya dinka mai lada inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisabin to mu'mini kenan to su sahabbai inda suka ci shahada cikin da suke to sai ga shi yasa yace ana maka bushara kamar da yake a riwayar hadisi bushara kuma da musiba ko abun bai zo ba zai zo ne saura shekara ashirin ko a'a no sauran zai shekara talatin zai zo amma manzara sa sallama ya hango Allah yana mishi duka abin da zai faru da Usman shi ne mun sani sai na Usman ibn Affan radiyallahu anhu cikin khalifofin manzara sa sallama guda hudu ya fi kowa dadewa shi ne shekara goma sha uku amma cikin sha cikin shekara sha uku nan shekara shida ya yi lafiya lau irin na sauran ɗan uwan shi guda biyu baya abubakar da ya shekara biyu da wani abu umar ya shekara goma ba kaɗan lafiya lau to shi nashi shi da kawai ya yi lafiya lau shekara bakwai cikin musiba da bala'i a kai ko to shi ne abin da annabi sallallahu ya ta masa bushara a kai din zubar da tunane abubuwa dai ga sunan duka an san su a tarihi babu da ciki ba ji daɗin faɗa wanda suka tabbaba tafiyan rayuwarsa suka tabbaba shahadar shi wanda sassanin ya fara gaya mai wannan shahada tun ranar da tun ranar za mu karanta wannan hadisin cewa ya zo a sassanin ce to hijira ko kaga dai muna magana bude cinya ne cewa cinya tana cikin al'aura ko wajen cikin al'aura ko da tana cikin al'aura bisa ga la'akari da hadisan da suke nuna al'aurancin ta to ba al'aurar gariza ba ce ko amma duk da haka bai kamata mutum ya zama kullum yana bude cinyan shi abu yana bude ba in ba da wani laruran da zai zama haka misali ba حسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن فخذه وحديث أنس أسند إمام البخاري يتي حديث أنس wannan hadisin na Anas dan Malik shine mafi ingancin isnadi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda isnadan shi ga sunan cikin Bukhari cikin Muslim cikin ummahatul kutub ko banda ma riwayan Abu Musa al-Ash'ari ta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tabbana ga sai da Aisha maganan maganan sayyidina Usman Allah sallallahu ya masa bushara da abin da zai same shi a ƙarshen rayuwar shi tace ta a daki na aka yi tace yana daki na ne Abubakar ya zo ya yi sallama na ce abubakar ne ya ce in ce ya shigo an mai bushara da aljanna umar ya zo annan sassan ce ya shigo an mai bushara da aljanna da usman ya zo ya ce je jira ita ce a lokacin annan sassan ya buɗe kafafuwansa haka ya janye mayafinsa ta ce sai ya ce usman ya jira usman ya jira sai da annan sassan ya gyara ya gyaggyara ko ina da ko ina mun sani in dan iya mujarradin surukantaka ne ai su ma biyu surukan shi haka ne dan duka ya auri ƴaƴansu ko suna da surukantaka da shi ta san ya auri ƴaƴansu ya auri Aisha ya auri Hafsa Aisha ma ita ce qadiyan ke faruwa da ita wannan qadiyan da nake faɗi ke shi ma Usmanu shi kuma ya auri ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ma in ce ya auri ƴaƴansa guda biyu ya abu ɗaya tara ta yi wa fati an sassan ya ƙara masa ɗaya da ta rosu ya ce da ta uku wallahi da na bar shi to ta ce a ɗaki na ya faru ta ce da da ya gyara yake to ya shigo da ya shigo na tira sallah ya abubakar da umaru duka suna gaba da shi a wurin ka sun shigo ba kowanne baka jani baka gyara ba sai da ya shigo shi ya ba zan ji kunyan wanda Allah yake jin kunyan shi ba ita ma hafsa a riwayanta duka duka alhafiz ibn hajar ya kawo cikin fatul bari ita ma sai da hafsa ta ce ita ma ya faru a ɗakin ta daidai da daidai tace ita ma ya faru a ɗakin ta Abubakar ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo annabi sallallahu alaihi zaune cikin yanayin zaman gida haka misali ya janye tufafin sa tace Abubakar ya zo annabi sallallahu alaihi ya shigo an mai bushara da aljanna Umar ya shi ya zo shi ma ya shigo an mai bushara tace da Usman ya zo annabi sallallahu alaihi ya jira ko kaga ruwayoyi mabambanta a lokuta mabambanta ko ba wai sakalin ruwaya bane ruwayoyi ne kowace zaman kanta take kuma kowace a inda ya faru suna ka ibnu hajar yace kenan ya faru ba sau ɗaya bane banda na abu musan ash'ari na wancan lambun ya faru a ɗakin aisha ya faru a ɗakin hafsa duka gaba ɗaya kuma irin kasiya guda ɗaya to duka dai kasiya ce da ta kunshe karatuka masu zurfin gaske wanda wani karatun ba sai mai ido biyu yake iya hango shi tunda har annabi ta sai ya bada labarin abin da zai faru guda biyun nan kai dan aljanna ne ko ba wanda ya ba da labarin abubakar dan aljanna ne umar dan aljanna ne usman dan aljanna ne kaga wannan kawai shi kadai ya nuna maka za ta san ba kaman kowa yake ba ashe Allah ya nuna ya sanar da shi yan aljanna da wuta banda wannan ƙari Usmanu ga abin da zai faru da shi a ƙarshen rayuwar shi Allah ta'ala ya nuna wa sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam duka wanda wannan kuma ruwayoyi ne in ka tattaro su duk abin da ya faru bayan wafatin manzo Allah sallallahu alaihi na fitan ba abin da sahabbai ba su yi annabi sallallahu ya ba su labari ba komai komai kan kantan shi ba in ji Abu Huraira ba wani abu karami dakka aujalla wanda zai faru bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan sallallahu bai ba mu labari ba ga hadisin ina ji Abu Musa Ashari din ne ko wanda yake ko tsuntsu na ga ya wuce bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi sai na tuna annabi sallallahu ya ba mu labarin wucewar tsuntsun nan ya ce ran kaza lokaci kaza abu kaza zai faru ita zai dai cikin mu ne wani zai manta wani abu wani ya tuna wani abu ko kamar hadisin Huzaifa ibn Yamani hadisin da dukkan malaman hadisi ba wanda bai rawaita ba ko Bukhari Muslim Tirmidhi Nasa'i Abu Dawud Ibn Majah Dabari Suyuti da sauran dukkan malaman hadisi ba wanda bai rawaita ba shine hadisin Huzaifa ibn Yamani wanda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya bayan an gama sallar asuba ya tashi ya tsaya ya dogara sandan shi ya fara musu wa'azi har gari ya waye har azhar sai aka tsaya aka yi sallah aka koma ya ci gaba da wa'azi har asar sai aka tsaya aka yi sallah ya ci gaba sai da magariba sai aka dakata ku sai fadin imani ya ce a wannan tsayuwar wallahi maza ta sallama ba wani abu wanda ya wuce baya da wani abu wanda zai zo nan gaba wanda maza ta sallama bai babu labarin shi ba babu abu yake sai dai kawai cikin mu wani ya manta wani abun wani ya tuna wani wani ya manta wani wani ya tuna wani daga baya in kun wani abu sai mu tuna ah to ai a ran da aka yi wannan tsayuwa da ba za ta sai karantar da mu karatun kafin a halicci duniya da bayan an halicci duniya har zuwa karewar ta har kiyama ya bamu labari mun tuno ya bamu labari a cikin wannan yana daga cikin abubuwan da ya bamu labari wasu malamai suna kiran hadisin hadisul kitan ko a to duka dai annabi sallallahu ya bada labarin duka abubuwan da za su faru da sahabbai na fitintunu hatta abin da ya faru tsakanin sayyidina Ali da Muawiya